بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العقيدة ya kamata muna faɗan kwanan wata ko hudu ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da goma sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya matsalacin juma'a na kurmin mashiko ya sunan aliyu bin haka ne? bin Osman rahimahullahu ta'ala yau za mu fara littarasi na farko a cikin littafin alaƙida wasunku ba su zo da shi ba kuma kun daɗe da siya don haka sai ku biyo ni tunda kuna ɗauka kwaje ku ji a gida yau ba kallon arewa 24 sai a kallon arewa lahira na to rayuwar karewa take yi arewa take yi ba an ɗauke malama ba ya sunan malama a malama tamu malama ya sha sunanta malama safiya ehin aka ɗauke maman nasiru ta ita ce aisha shikin an ɗauke aisha biyu kuna da gani ta ta ta ta shikenan limisli hadha falyamal al'amilun mai aiki ya shirin aiki yanda ake tsinci dai dan nan kowa haka zai tafi da haka ba bata lokaci a nemi sanin sunna ai aiki da sunna wannan littafi na hudu mala ya fara shi da tamhid ba za mu rinka fadada ku saurara ba za mu rinka fadada bayani mai yawa a cikin wannan littafi na hudu ba saboda duk bayanan littafi na ɗaya ne aka ɗauko aka ƙara masa faɗi dama na shi mataki bayan mataki ne don a fahimci karatun cikin lumana an gane ko to nan za ku gidi yawanci an faɗe su a baya sai dai za a ƙara wani abin da babu shi a wancan malai ce tamhid zai shimfiɗa a shimfiɗa zai magana akan abu na farko ta'rifut tauhid lughatan wa shar'an me ake nufi da tauhidi lughatan a yaren larabci wa shar'an kuma shari'a musulunci me ake nufi kowane bangare na addini yana da nashi yaren banda na larabci na gama gari yanzu na ce da ku da larabci aka ce kitabun me ake nufi an ce da ni littafi amma a yaren alkur'ani zan iya muku musu kuma in zauna lafiya in na ce kitab kuka ce littafin ce a'a ni lauhul mafus nake nufi da Allah ce ma na fil kitabi min shayi a yaren qur'ani kitab na daukan ma'ana da yawa zan ya ce kitab ku ce littafin ce ban yadda ba wajabtawa nake nufi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kun gane to anan shine amfanin ka san in kana karanta fiqhu ka san malaman fiqhu me suke amfani da shi bayan ma'anan kalma a larabci shi yasa anan yace lugatan wa shar'an a yaren larabci da kuma shari'ar musulunci at-tauhid fil lugha idan aka ce tauhidi a larabci abin da ake nufi mushtaqqun min min wahd min wahd shay an tsago shi ne daga wani abu wanda yake guda daya idan ja'alahu wahidan idan aka mai da shi zamto guda daya tilo wanda bai da kishiya wafi shar'i amma a shari'ar musulunci da aka ce tauhidi abinda ake nufi ifradullahi ta'ala bil ibadati kada ta Allah madaukake da bauta da ku yi tuna bauta littafi na daya mamanan ibada ismun ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu daɗina da matan kurmin mashi kenan ba ku yadda karatu a gidan biki Allah ya sa kan mu je wani wurin ku makale kuma muku kwakwazo Allah ya muku rahama to ta Allah da bauta bauta shine duk suna ne na dukkan wani abu wanda Allah yake so ya yarda da shi tun daga kuduri da furuci da aiki na gabbai wal aqidatu idan aka ce aqida kuwa madda ma'khudatun min madda an ciro ta ne daga asalin kalmar aqada dauri allati muraduha alal luzumi wa ta'kid wanda abinda ake nufi da ita shine luzumtan wani abu da karfafansa wa minhu aqdul habal daga haka ne ma ake dauko daura igiya in aka daura igiya lati ya dauri tamau ko yayi karfi ai shadda ba'dahu bi ba'din ana nufin sashin sa ya karfafi sashi falaqidatu dan haka ne da aka ce aqida hiya ma yaqidu alaihi qalbul mar'i shine duk wani abu wanda zuciyar mutum ke kudurcewa wa yadinu bihi kuma yake addini da wannan abun wa yajzimu bihi min umuriddin kuma yake zartaswa ya tsayu a kansa daga cikin al'amuran addini wa fi shar'i amma shari'ar musulunci da aka ce aqida abinda ake nufi da shi shine al-imanu billahi yin imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da jakadunsa wal yawmil akhiri da rana ta ƙarshe wal imanu bil qadar da yadda da kaddara khairihi mai dadinsa wa sharrihi da mai dacinsa wa hiya arkanul iman sitta kuma waɗannan sune rukunan musulunci guda shida duk wanda kuka ganshi aljanna bai samu matsala da ko ɗaya daga cikin waɗannan ba duk wanda kuka gan shi a wuta ɗaya daga cikin waɗanda ya kai shi ya tsugunar da shi ko duka da haka sai a tsare wa ma yatabi'u zalika min umuril i'tiqadiyya da wasu abubuwan ma da suke biyo bayan wannan na al'amuran kuduri allati yajibu al-imanu biha wanda ya zama tilas din musulmi ya imani da su imanan jaziman imani yankakke mai karfi la yi khalitahu shakkun irin imanin da shakka bai cakuduwa da shi ahammiyatul aqidatu sahiha muhimmancin ingantacciyar aqida lil muslim ga mutum musulmi idan ka samu wannan yaqidan tai kyau to me muhimmancin ta a rayuwanka mala yace inna lil aqidati sahiha ahammiyatun baligha lallai ingantacciyar aqida tana da muhimmanci wanda ya kai makura fi hayatil fardi wal mujtama' wurin rayuwar ɗaiɗaikun mutane da al'umma baki ɗaya. Wali haza, ai daga cikin muhimmancinta ne ma ya sanya makasan Nabi sallallahu Alaihi wasallam fi Makka, manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya zauna a garin Makka, salasata ashara aman tsawon shekara goma sha uku, ba abin da yake face yad'un nasa ila tauhidillah yana kiran mutane da su kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta wa ikhlasul ibadati lillah kuma in sun tashi yin bautan su tsantsanta bautan ga Allah shi kadai min jami'i shawa'ibi shirk daga kubutan su daga dukkan wasu bangarori ko rassa na shirka wal bid'i da bid'o'i wal khurafati da camfe-camfe wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma daga cikin muhimmanci aqida ya sanya manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance idza ba'atha da'iyatan idan ya aika wani mai kira ila qaumin zuwa ga wasu mutane da yaje kira su zuwa ga musulunci amarahu sai aji annabi sallallahu alaihi ya umarci wannan dan sakon nasa an yabda'a da ya fara da da'watihim kiran waɗannan mutanen da aka aike shi wurin su ya kiraye su ila tauhidillah zuwa ga ta Allah da bauta wa tarku shirk kuma su bar shirka su bar hada Allah da wani kama fi wasiyatihi li mu'ad kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga mu'ad dan jabal lamma ba'athahu a lokacin da ya aika shi ila al-yamani zuwa kasan yaman fa qala lahu sai aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'ad dan jabal innaka taqdimu ala qaumin lalle kai kana fuskantan wasu mutane ne min ahli kitabi wanda an riga an ba su littafi sun san Allah ya saukar da littafai kafin zuwan Qur'ani falyakun dan haka nan ya kasance awwalu ma tad'uhum abu na farko da zaka kira su zuwa gare shi ila an yuwahhidullaha ta'ala shine da su kadaita Allah shi kadai da bauta kar su hada shi da wani wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi da shi ila shahadati Allah ilaha illallah ya zamto abu na farko da zaka kiraye su zuwa gare shi shine su shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah wa anni rasulullah kuma lallai ni annabi sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah fa idza arafu zalika idan suka san haka suka fahimta fa akhbirhum sannan sai ka ba su labari anna Allah farada alaihim lalle Allah ya farlanta akan su khamsa salawatin salloli guda biyar da za su rinka yi fi yaumihim a tsakanin yinin su wa lailatihim da kuma dararan su sune sallolin da muke yi innama bada'a bid-da'wati ila at-tauhid sanu dai an fara kiran mutane zuwa ga tauhidi ne qabla sha'airil islam kafin a kira su zuwa ga sauran takin alamomi na musulunci dalilin da yasa aka fara kiran su tauhidi li ahammiyatihi saboda matukar muhimmancin sa ne wa hajjatun nasu ilaihi da tsananin bukatuwan mutane gare shi dan sai da tauhidi ake karban sallah in fafaro mai dinga sallah bai musulunci ba ya aikin banza kun fahimci magana to shi yasa ake farawa da shi kafin sauran abubuwa su biyo baya wa yumkinu ijmalu ahammiyati al-aqidati fi ma yali zai yiwu ijmal a hada a tattara ahammiyati al-aqida muhimmancin aqida ingantacciya fi ma yali a cikin wasu gabobi da zamu fada kamar haka guda biyar malaikawa anan za iya gane muhimmancin aqida a ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda biyar da za mu faɗe su yanzu sun isa kaɗai su sake fahimci menene muhimmancin ingantacciyar aƙida na farko male ce an al'aƙida ta sahiha ita ingantacciyar aƙida lallai ingantacciyar aƙida a sasu bina ilmustama ita ce foundation ita ce tushe na gina al'umma wa salahuhu da kuma gyaruwan al'umma gyaruwan mutane wa sa'adatuhu kuma da ita ne al'umma ke samun rabautan duniya da lahira wa wa bu'duhu anil jarima kuma da ingantacciyar aqida ne take sa mutane su nisanci aljarima zalunci an ce aqida shine imani da Allah da rana ta ƙarshe ko har aka zo kan imani da rana ta ƙarshe anan ina son fito muku me yasa malai yace da nisantan zalunci daga ce abin da zai sa mutumin da ke da aƙida mai kyau ne sun ci zalunci shine ya san duk wanda ka zalunta don kafi shi a yau kai ma gobe za ka haɗu da wanda ya fi ka ƙarfi shine Allah ko gobe za ka fuskanci wanda ya fi ƙarfin duk wani mai ƙarfi kuma wanda bai zalunci kuma wanda yake da kasance sai ya kasance ba wanda ya sai tambaye shi akan abin da ya sai dai shi ya sai tambayi kowa to in ka san da wannan tereren yau matubular sara'ir ran da za a banka da asiran mutane to wannan zai hana ka yin zalunci kuma kayan aka yi ma zalunci zai isa ka kai haƙuri kai ma karkai ma wani kun fahimta yawwa na biyu ce an na ha sababin fistikamata sulukin shafs ita ingantacciya aƙida dalili ne na daidaituwa da tsayuwan ɗabi'un mutum wa takfirihi wa tafkirihi da kuma tunaninsa an gane ko in bai ci haka kowa sai rinka bauta ma gumakan garinsu wance bauta ma kabarin kakan shi wance bauta ma tsumburbura wani ma je rijiyar baya jidda ya ta sujada a daura wani ya bauta ma oduduwa in bai rabe ne ba haushe ya maguzanci bai rabe na shi fulani kowa sai a waye gari kowa zama mahaukaci ba haka kafin zuwa musulunci mutane suke yi sai mutum ya sassaka allan shi daga dabino da safe in yunwa ta bankai da rana sai ba Allah haƙuri ya cinye ce zai wani da yamma kun gani in yamma ya kuma ya je samu dabino zai ƙara sassaka wani dabinan ya kuma ci gaba da mai sujada kuna ga kaman wancin ne ya wuce ko to har yanzu akwai makamantan irin waɗannan mutanen kun san suwaye su masu zuwa wurin bokaye har waɗancan ma sun fi su don su sukan ci dabinan su ƙoshi wannan ko akai musu kuɗi su cinye imani su jefa mutum a jahannama har gara kafirin jiya ma shi ya ci dabino ya cika cikin shi ko ba komai ya ɗan ɗana a duniya kai zai ci bakar wuya a layira to masu zuwa wurin bokaye haka su ma abin yake makamantan waɗancan ne an gane ko yawwa abu na uku malice daga cikin muhimmanci aqida shine biha tusimu dima da ita ne ake kare jina ne wal amwal da dukiyoyi in mutum ya kalmar shahada ba a kashe shi ko ba za a kashe shi ba shi yasa usamatu bin zaid ko wani daga cikin sahabbai wata rana an je yaki wani kafir ya rinka kashe sahabbai usama ya fusata ya mamaye shi ya falla takobi ya kan shi ya ga yana ta kashe manzo Allah sahabbai kun ga shi ma cancanta a kashe shi yana falla takobi zai dauke kanshi kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illa na ƙarya kake ka kashe sahabi sai kawai kashe shi shikenan ana zuwa an dawo Allah sallallahu alaihi mai bayani cewa wane shahada wane shahada wani kafir ya addabe mu amma Allah ya sa Usama yi maganin shi ce me ya faru yace ai ya zo ya kashe wani shi ya kashe wani shi ya kashe wani Usama ya falla takobi zai kashe shi ce la ilaha illallah Usama ya kashe shi sai aka ga fuska nan sallallahu alaihi ta canja yace kai Usama yace ka kashe shi yana cewa la ilaha illallah yace ma nan sallallahu alaihi wallahi manzo Allah bai kalmar shahadan ba sai dai ga farin kan sakalin takobi na ya sama sannan dan ƙarya ya ce a kakkashe shi yana la ilaha illallah ya ce wallahi manzan ya ce kakkashe kafin yi magana nan sulas na ƙara tura mai kalmar yana kalmar shahadan kakkashe shi sai fashe sai usama mai fashe da kuka manzan Allah sulas ya ce Allah ka zama shaida na barranta ba ruwana da abin da usama ya yi kun ga muhimmancin kalmar shahada ko ko ke ne ba za ki haƙuri ba kashe shi zaki musamman a ga ya kashe miki miji ko ɗa ko kaza ko uba to mata ma da suke wani bakin zunubi wai astaghfirullah Allah na tuba zunubin mata kan ai laifi sai a ce Allah ka yafe mun amma dai kaza a wannan bakar zunubi ne shi kanshi wannan abu yana bukatan tuba kafin ma laifin mutum ya ce Allah na tuba amma dai ai kun san kaza ne ba wani tuban da kai ba a tuba kafin laifi an gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka zama shaida na barranta daga abin da Usama ya aikata shine Usama yake cewa wallahi da na ji yanda in na nemi in kawo uzuri manzo Allah kan ƙara turo min kalmar ne ce ka kashe shi yana kalmar shahada yace sai da na ji a raina ina ma da ranar na musulunta ya ce sai na ji ina ma da wannan aikin ba a musulunci na yi ba za a je gaban Allah ɗauko rekod ina a ce na yi abin da har annabi ya rinka nuna baruwan shi sai fashe da kuka to me nake so ku gane a filin yaƙi ba wannan kalmar kaɗai da wancan ya faɗa ta kubutar da jinin shi da dukiyansa malamai suka ce hisabinsa ya rage wurin Allah to kun ga ashe ko aƙida ba ƙaramin abu ba ne in har mutum zai irin waɗancan laifuka a zo kuma a ce kalmar sha'ada ta tsare shi ta hana wani ya taɓa shi a bashi ya zo ya haɗu da Allah to aiko ba ƙaramin abu ba ne wani saboda inda ɗan adam ne ba ɗan adam inda zai iya wannan hukunci in ba Allah ba abu na hudu na kusa da ƙarshe annaha asasu qabulil a'mal ingantacciyar aqida ita ce tushen karɓan dukkanin ayyuka duk wanda kuka ga Allah ya karba aikin shi ya shiga aljanna to aqidarsa na da kyau an taba yin wata yar siyasa da ta tasiyan generator tana raba ma masallatai a kasan nan wani wurin ma ta gina masallata kai kuma abun mamaki sai mutane na tafatawa Allah zai bata lada malam yanzu tana da ladan generator nan tana da ladan masallacin nan to ga amsa ya fito idan akwai imani a zuciyarta tana da lada zai amfane ta ra alkiyama in ba ta da imani zai iya amfananta a duniya so da shi Allah yana son kyautatawa kuma ko ba musulmi ba ne ya kyautata Allah kan biya shi da wani kyautatawan a duniya kun gane ko yawwa sannan akwai waɗanda za su zo da aiki iya aiki fili alkiyama amma Allah zai sheke aikin ya kore shi ya zama kura abin korewa Allah ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ka tsare mu to ba ma shirka ba ma yin aiki ba dan Allah ba ita ma karamar shirkar ne riya ko to ita ma tana sa ayyukan mutum su lalace shiga wuta ballanta na shirka kun gane ba Allah ta lace alataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'a ku amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ya faɗo su fuskoki ce mutane ce kaskantattu ne ranar alkiyama za su shiga wuta wanda take mai ƙuna a duniya kuma in ka gansu sun yi aiki sun gaji sun yi aiki tukuru in ka gansu ka ce masu ne 'yan aljanna me ya ja musu shine ba su yi aikinsu domin Allah ba to idan har rashin yin aiki domin Allah zai sa a ƙuna mutum Allah ce tasla naran hamiya to ina ga wanda dama tun farko ba imani a zuciyar shi kisa ana maganan musulunci karki rinka kirga ko kina da gwalagwalai ko kina da wasu jere a ɗakin ki ko kina da kujerun da sun kai miliyan dubu ɗari kaza a ba a kirga girman mota ko yawan leshi da atamfa in ana maganan cin nasara ana kirga imani ne ki kirga imanin da ke zuciyanki ya kai nawa ya kai nawa tsohuwa ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba yar dangi ba ita ba mai kuɗi ba ita ba wata shararriyar malama ba ba wata ficacciyar malama wata koyar wani dangin da a zo a gani amma ba idan duniya babban aikinta shine ta share masallaci ta zuba ruwa in ta ga maza sun fara zuwa masallaci ta koma can baya ce nafila ta huta in ta da sallah ta rarraba ce gida in an zo sallan ta dawo da abin da ta gani ba shara ta ɗin tsince-tsincen ta ta zuba ruwa ta koma baya can te ta nafila cikin dare Allah ya mata rasuwa sabai suka yi mata jana'iza duk mutumin da sahabi ya masa jana'iza ka kansa ta yanke saka sahabi ya ma jana'iza aba malam Allah fa cewa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su yardaddu si ma sallah yardaddun Allah daga sanarwan Allah kuma an gama amma duk da haka bayan kwana biyu da yake annabi sallallahu alaihi yana da lura game da mutanen da yake kula da jagorancin su yace jama'a ban ga dattijuwan nan ba kwana biyu da ke shara nan kaza suka ce ai taro su yace subhanallah a ina a garin nan aka ce suwa suka jana'izar sabai suka ce ai cikin dare ta rasu kana bacci sai muka ji nauyin mu tashe ka kun ga a wurin su nauyin ta bai kai ba kun gani yanzu gwamna zai rasa zaga ya jana'izar shi ba gari ba kun gane magana wani mutum sananne zai rasu kuna ga kawai shikenan sai ya kawo labarin ai da wani da wani sun jana'izar shi an gama ina annan sulasulam ya fada ya ce don me ba a sanar da ni ba don me ne ya ce dalluni ila ƙabriha ku nuna min ƙabarinta ku kai ni da kuka rufe ta gani aka kai shi ƙabarin riwaya biyu riwaya ta farko ta ce ce musu ya sau ku sake haɗa wani sahun ya sake mata sallah tana ƙabari a wata riwayar mai riwaya ce addu'a annan sulasai rinka mata ya ce na rantse da Allah har sai da ne burin ina ma da ni ne na mutu ban rayu ba na mutu annabi ke mu wannan addu'a ya ce ta abinda annabi ya roƙa mata wallahi dama ni na mutu aka roƙa min wannan ba ita ba dama ita ke rami nake kabarin haka yake nufi saboda ya ji abin da annan sulasa ya faɗa yana da cikin ƙurewa annan sulasa ya zo addu'a ya nuna cewa ran alkiyama yana shaida mu Allah yana tare da wani la ilaha illallah subhanallah kai Allah ka tarfa mu garin mu nono to me kake nema wallahi ko mafarki nayi annabi ya ce na tare da ni na tashi sai ne sadaka annabi ya ce julaibib inda lokaci ya tafi amma yana da muhimmanci mu san wannan saboda ku gane muhimmancin riko da sunna julaibib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya mai halitta ba irin na larabawa ba ba shi da kyan sura da zubi irin na larabawa bai da tsayi sannan kaman ƙuraje haka sun fito mishi da a fuska wannan na daga cikin abin da ya sa ya daɗe bai samu aure ba ma wata rana ya miƙe ya ce ma'anar sallallahu sallam ashe ba ka ce dukkan musahabbanka ba ne annan sallallahu ya ce e ƙwarai dukkan ku sahabbaina ne ya ce to ga sahabbanka na duk ina zuwa neman aure gidajensu ba su ba ni annan sulasa ya juya ya kalli mutane ba wanda ya ce kuma gaskiya ni baka zo gidana ba duk suka yi shiru ya nuna cewa gaskiya ne abin da ya faɗi sai annan sulasa ya kama hannunsa ya shiga da shi ciki ya ce da shi julaibib ya ce na'am ya ce ka je duk garin nan duk gidan da ka gaya maka kake neman aure ka je gidan ka ce ni annabin Allah ina neman aure a gidan kuma kai nake nema ma aure kuma kun san wallahi sabai ba za su saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko mutuwa za su sun ma mutu a maimakon su saba mishin aiko ya fita ya je sai da ya zaɓa ya darje ya je ya sallama gidansu mahaifin ya fito ya ce annan sulasulam ya aiko ni gidanka ya ce madalla da ɗan saƙon annabin Allah mai manzan Allah sulasulam ya ce faɗa da wuri don a biya maka ya ce yana neman aure a gidanku ya ce alhamdulillah ya ce amma fa ni ɗin nan ni ake nema ma auren wanci sai shiru ya ce to ba zan ce komai ba tana da mahaifiya barin shawara da mahaifiyarta ya ce ni kuma ina zaune ina jira in ji abin da za ka faɗa in ji in gaya ma'annabi ya shiga gida yadda aka yi mishi aka yi ma mahaifiyar ya ce ke ba annan sulasun ya aiko gidan nan ta ce har mun isa aike gidanmu ce kwarai me annabi ke ce aure ke na ta ce alhamdulillah ya ce amma fa jilabi bai ke nema mu kuma gashi na auje ya ce yana jira ya ji shi ke nema auren wancan sai ta ce la ilaha illallah fahalla ababakarin an umar haka yi da ta ce ina ma ne da abubakar ko umar in ba shi da kanshi ba ‘yan sanat kenan manyan majalisun sau da tana ga ‘yanta kamar darajar da su ta kai da shi ne ɗiyar ta fito ta ce Allah shaida ne raina ba irin jalabi bai ke so ba amma Allah ba zai taɓa ba annabi daman ya ba da daman ai zaɓi a wurinmu ba sai don Allah na nufinmu da rahama don haka zan auri jilabib zan yi zaman haƙuri ba zaman nera da gida abuja ba la zan auri jilabib ba faranta na so ba zan yi zaman haƙuri haka ta ce suka ce ta ake raba gaddama kada suka gaya mishi Allah sallallahu Alaihi ya ji yi murna aka ɗaura aure ran da zai tare ya shiga kasuwa zai sai kayan da an goke tarewa sai ya ji annasulasayin umarni ana kira za a fita jihadi fi sabilillah ana kiran mutane maza su masallaci dakka su zo za su kare addinin Allah yaƙi ne ya tashi dole a bada kariya ya ce ma mai sai da kaya tsahirta mu ji me ake cewa ce kira ake zuwa masallaci ya ce wannan kiran ba ta sallah ba ce ta jihadi ce ka ɗauko madara ce e mai da ba ni takobi ya ce ka zafi ce ba ni sulke ban takobi da sulke ya ce ai na ji ƙanshin turaren angunci a jikinka ya ce ƙwarai ango nake amma mun daɗe muna biɗan matan aljanna ba mu samu ba ba mamaki a yau Allah zai aura mana su haka yi ya amshi kayan ya kuma je bakin kofar ɗaki amarya ya sallama ta amsa ta ce ango da tsayuwa a waje na sallama ya ce ba ni bukatan ga komai a jikinki tukuna ina so in sanar da ke wani abu ne annan sulasulam ya yi kira zan je amsa kiran shi kafin naki idan ba jihadi ba ne zan dawo angona in jihadi ne ina roƙo Allah ya sa annabi ya zaɓe ni a fita da ni in na dawo ina nan gangariyan ango idan ban dawo ba ina miki godiya akan karamcin da kika yi mu kuma ina roƙon Allah ya baki wanda ya fi ni ya juya ya masallaci ana kirga mazaje kawai aka diba da shi Allah sallallahu alaihi zaba da shi ya murna ana zuwa in takeice muku magana gumurzu ye gumurzu gumurzu ye gumurzu aka gama yaki Allah sallallahu alaihi ya ce an ga kowa sai a ce wane da yi shahada wane fa ce an yi mai rauni yana jinya wane fa ce lafiya na lau ina nan suka ce an ga kowa sai ana tambayar manya a cikin mutane kun gane ko shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara maimaita musu karo na biyu ce an ga kowa suka ƙara bincika suka ce an ga kowa an ga kowa so ku suka ce an ga kowa ce to ni annabin Allah ban ga dan uwana ba suka ce ai Hamza na nan Aliyu na nan sai aka fara kirgo dangin shi ce a ni ban ga dan uwana Julaibib ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar annabi ya ce maka dan uwansa to me kake jira ma a duniya me ma za da duniya wallahi tallahi in mutu ya san mutunci yau ko malamin da ke koyar da kai a islamiyya ce kai dan uwan shi ne wallahi ya kusanta ka da Allah ballanta na annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace to ni dai ban ga dan uwana ba suka ce waye shi yace julaibib suka ce subhanallah za su je nemo shi yace a'a ku duk kun ga naku ku bar ni in nemo dan uwana da kaina na gaya muku bai da tsayi gajere ne ga yanda halittarsa yake annan sulasulun sai da ya rinka tura gawawaki sannan ya ɗauko gawan shi a ƙasan kafirai ya yi kabbara kamar yadda kuka yi ya ce ya kashe mutum bakwai su kuma sun kashe shi annan sulasulun ya sa hannuwansa biyu ya ɗauko shi ya rungume shi a jikinsa da jini da komai annabi ya rungume shi la ilaha illallah Allah kakka haramta mana makwabtakan manzanka za su karɓe shi ce a a ku kun ga ‘yan uwanku ku dai kun ga ‘yan uwanku ni ku bar minna wa ɗan uwan kowa na haka rami ya rufe ɗan uwansa annan sulasalam da hannunsa ya kama jilabin rami yana zuba suna ma'amshe ka yana a a ku je wurin ‘yan uwanku ku bar ni da ɗan uwana sai da ya gama haka ramin da kansa ya sa hannuwansa masu albarka a wata ruwaya ma sai da ya buɗe gadon bayansa wannan tambarin annabtan da ke bayan shi ya buɗe ya kwanta da shi a cikin kabarin sannan ya fito kakku tambaye ni me zai faru a kabarin da annabi ya ma haka da ya sa shi sannan ne sai ya ce musu to ku taya ni mai da ƙasa a kan shi da ya gama sai annan sulasa ya ce da shi Allah ka shaida ranar alkiyama julaibib na wane ni nashi ne Allah ka shaida julaibib na wane ni nashi ne to wannan shine cinyewa ita ce ƙarshen first class rayuwa da ɗan adam zai a duniya ya rayuwa ƙarƙashin sunna har a ce sunna ce mai shaida kuma wannan makamancin wannan yana nan har yau da muke rayuwa da kuɗin nan dirran da mutum zai bar duniya ahlus sunna mutanen kirki su kalle shi su alhini su nuna tarayyansu da shi to Allah ya gode ma Allah amma mu ce bar duniya ana murnan tafiya mutanen kirki suna ji an yadda kwallon mangwara an huta da kuda fa subhanallah harka ta kwaci amin ya Allah to kun ma jani na je can wani wuri amma dai duk cikin karatu ne duk cikin karatu ne saboda mu abin da muke so shine ba yawan fallayen ba mu samu mu mutu da imani mu ko imanin mu zai karu ba Allah ya taimake mu mu je mishi da wanda ke hannu saboda yanzu matsaloli ake samu bata ma san tana da shi ba ta makara za ta sani shafi na 11 yanzu zan tsaya gaba na biyar malai ce daga cikin muhimmanci aqida shine annaha sababu dukhulil janna ita ingantacce aƙida dalili ne na shigan mutum aljanna wan najati minan nar kuma dalili ne na kubuta daga azaban wuta to sai Allah kai mako mai zuwa ma dora insha Allah wa alaikum assalam wanne julaibi gaskiya ana sawa akwai su da yawa gaskiya na'am eh eh haka ne haka ne amma dai ana sa gaskiya ko ni na da abokai na ga sun kai biyu ko uku duk sunan su duk sunan shi suke da shi eh ai amfanin aji tarihin kenan kun fahimta mu ma insha Allah duk za mu sa insha Allah saboda kaunar mu da sahabbai ta wuce wasa wa alaikumus salam amira ta ce a gaya mu an ga yara to masha Allah na ga miss call kuwa ina jin ko dazu ne ta kira ni ban samu na dauki wayan ba to Allah ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara kiyayewa idan za ta shi jama'a alhadisu tasi wa talatun kuna tafiya tare da matan matan wancan majalisin الحديث التاسع والثلاثون حديثي نتلاتون دترا شافي ندريد قوم شاشدا عائرم بقونا نشيقا با عنقا ورن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara da gare su shi da mahaifinsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce lallai man ذا Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah tajawaza li an ummati lallai Allah madaukakin sarki ya yafe mun dangane da al'ummata menene abin da ya yafe din al khata'u abin da suka yi akan kuskure wan nisyan kuma Allah ya yafe ma al'ummata abinda suka yi akan mantuwa wa mastukrihu alaihi kuma Allah ya yafe musu abinda aka tirsasa su akan dole suka yi ba dan ransu yana so ba kun gane ko hadithun hasanun rawahu ibn majah wal baihaqi wa ghayrihima mufradatul hadith daidaikun kalmomin da suka zo a cikin hadithin tajawaza ya yafi abinda ake nufi ta samaha yayi sausauci al-khata'u abinda ake nufi da al-khata'u diddu sawab kishiyan daidai kuskure da daidai ko wannan abin daidai ne wannan abin kuskure ne to al-khata'u yana nufin kuskure kishiyan daidai annisiyan an ce an yafe ma al'umma abin da suke a kan mantuwa ma'anan annisiyan adamu tazakkur shine rashin tunawa abinda mutum yayi ba akan ya tuna ba shi yasa da abinda mutum yayi ya manta ya sake yi ba azumi ma an ce wanda ya manta ya ci bisa mantuwa ba azumin sai na nan yawwa ustukriha abinda ake nufi da ustukriha shine ujbira Abin da aka tirsasa mutum akan dole kamar ammar bin yasir ko kun san tarihin ammar ai inda aka rinka azabtar da shi da mahaifiyarsa aka rinka kuna su da wuta ana tsatsa ga jikinsu ana watsa musu barkono a tsoma fuskansu a ruwan zafi sai sun su masanna a fito da fuska annan sulasula a lokacin babu abin da zai iya musu musulunci bai da ƙarfi kwata-kwata sai dai ya zo ya wuce ta bayansu ya ce da su sabran ala yasir ku yi haƙuri iyalan gidan yasir fa inna kumul janna Allah ce in gaya muku mahaɗanku ita ce gidan aljanna alƙawarinku da Allah gidan aljanna amma da ya ce sai ji wani ƙarfi ya dawo mu kun gane ko to ƙarshe sai da an kashe sumayya mahaifiyarsa gaban idansa ita ta fara shahada a musulunci to shi an tirsasa shi sai da ya faɗi wata kalma mara daɗi game da annan sulasallan sannan aka kwance shi aka sake shi bayan an yi hijira an je garin madina sai na umar wata rana yake cewa ku zo mu tuna abin da aka yi mana a jahiliya kowa ya faɗa wannan ya ce ban manta sanda aka kona kasuwa ta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ammar bin yasir da aka zo kan shi shi bai ma san me zai ce ba kawai sai ya juya masai na umar bayan shi sai ya bude kwarjallan shi kamar ya ɗaga rigan shi ya nuna masai na umar bayansa kawai sai aga sai na umar ya ja da baya fashe da kuka ya ce amma meye wannan ya ce wannan ita ce ranar da ba zan manta ba ranar da aka ɗaura na kan wani ƙarfe na garwashin wuta kitsan jikina shi ya kashe wuta aka ce masai na umar mai ka gani ya ce rami ne a gadon bayan shi zan iya sa hannuna ya zauna kafarai suka yi mishi to shi ne aka tirsasa shi ya faɗi wannan magana sai ya zo kuma yana jin zafi a ran shi ya gaya manon sulasulan mutanen nan fa ba sake ni ba sai da suka sa na faɗi wata kalma mara daɗi game da kai an ya imani na nana dan Allah ku ji mu yanzu ma da ba da lalama ma mutum na zagin annabi ga Abdul Jabbar na Kano to shine annabi sallallahu alaihi ya ce mishi lokacin da ka faɗi wannan ranka na so yace wallahi raina baya so yace to gobe ma in sun tare ka karka bari su ma haka ka faɗa in dai ranka na nan bai so ka faɗa ka tsira da ranka to shine ustukri hadin Allah ta'ala ya kawo labarin a cikin alkur'ani da kansa ya ce illa man sukra wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗi to malai ce sharhul hadith sharhin da wannan hadisi ya kunsa yabda'u at-taklif fil ahkami bulughil mar'i yakan fara nauyi kan fara hawa na hukunce hukunce ta hanyar sanadiyar mutum ya kai matakin balaga a rayuwa mun san matakan balaga sun bambanta ga namace da namiji ko an an zo fiqhu za ku ji aw tamyizuhul ashiya ko ya zamto mutun yana iya bambance abubuwa fa idza sara mukallifan idan mutun ya zamto wanda nauyi ya hukansa na shari'a la yuhasabu ala af'alihi illa bima nawa ba a yi masa hisabi akan ayyukansa face abin da ya ninya ya nufi ai abin da ake nufi ƙasa da fi'ilihi abinda yi nufin aikatawa mutum ya kai matakin balaga kuma yi nufin ya yi ba tirsasa shi aka yi kan zalunci aka sa shi ba faman afta a shay'an idan mutum ya kuskuren wani abu wa asaba ghairahu kuma ya dace da wani fallahu ya'fu anhu Allah yakan yi afawa da afwa da rangwame akan wannan mutumin mu ma Allah kai mana afwa zaka wannan ko yana faruwa ne li'annahu lam yaqsidhu saboda mutum bai yi nufin yayi wannan abin da ya kuskure akai din ba misalu zalika misalin wannan dan ya fito muku fili mala yace shine arada rajulun wani mutum ne yayi nufin an yasida hayawanan da ya farautan wasu dabbobi ko wata dabba farama ramhahu sai yayi harbi da abin harbinsa ko ya jifa da abin jifansa na farauta amma da ya jefa wa asaba insanan sai ya samu wani mutum zahara wanda ya bayyana ya zo ya bigi wani abun farauta kawai sai wani ya bullo ta wurin sai ya same shi fuji'atan a bisa abke wani ya bayyano mai bisa abke ba da yana sana ba fa'aradahu katilan sai kawai gashi ya nuface shi a matsayin matacce fala ya atabiru islamu hadal amal musulunci baya kula baya lura da wannan aikin da yayi a matsayin katlan cewa kisa ne yuktalu bihi wanda za a kashe shi saboda shi bal sai da yanda abin yake shine alaihi diyatun yana da diyya da zai biya na wannan ran qatl khata na kisan kuskure da yayi wallahu tabaaraka ta'ala aidan ya'fu 'anil nas Allah madaukin sarki har wa yau yana yin rangwame da afuwa ga mutane ya koyan uwa fa haythu tawaffaqat zakiratuhu fala taklif ta yanda aka samu tawakkufi tsayawa wurin ambata haka ba tare da daura nauyi ba faman nasiya matsalan kaman misali mutun ne wanda ya manta annahu sa'imun cewa shi yana azumi fa akala sai ya ci aushari ba ko ya sha wani abin sha kamar misali na nada zu kenan fa huwa ala ibadatihi alhalin yana kan ibadansa sahihatun dan haka ya nuna cewa ibadan sannan sahiha ingantacciya ce ghaira batila ba lalatacciya ba wa idza kanat al'uqubatu murtabitatan bitaklif amma idan ya zanto uquban da za a yi mutum yana da alaka da balaga kaiwa wannan matsayi fa taklifu aidan murtabitatun bil ikhtiyar to har wayo shi ma wannan yana alaka da zabi faman faman faqada iradatuhu dan haka dukkan mutumin da ya rasa abin da yake nufi wa ujbira bi salahin ya zamto an tirsasa shi akan makami a nuna mutum makami a ce sai yayi kaza au gairihi ko makamancinsa kaman bindiga ala fi'li ma'siyatin akan sai mutun ya aikata wani abu na laifi fala dhanba alaihi to dan ya aikatan babu wani laifi ba zunubi a kansa walau akraha muslimun ala al-kufr koda kuwa an tirsasa mutum akan kafirci ne kamar yadda ne magana Ammar dazu falahu an yaf'ala ya halasta ya aikata wannan abin da aka tirsasa shi na kafirci din babu laifi walakin sai dai ku sani bilisanihi faqat da mene da bakinsa kawai da harshe don wasu yanzu ana bude kofan kafircin bi dasi bi dasi yanzu ba ramadan ta kusa ba saura kwana 50 da kadan to insha Allah wasu duk da ana corona na ingila za su tafi azumi dan kasi sallan kasi azumi akwai masu barin kasan gaba daya su tafi wata kasar inda ko kiran sallah ba za su ji ba su ce ku gama wahalanku da shan yunwa mu dawo in ce da kwai zafin rana shi kuma Allah yana cewa da su kulna jahannama ashaddu harra ita wutar jahannama ta fi tsananin zafi fiye da wancan inda ce sun sani Ƙwale ta'ala Allah nukin sarki da kansa yake faɗa yawa ga ayan da ta sauka saboda Ammar ɗin ɗazu da nake faɗa. Allah ta'ala ce, "Illa man ukuri haface mutumin da aka tursasa shi, wa ƙalbuhu alhalin zuciyarsa mutma'innun tana mai natsuwa bil imani da imani." Yustatna min ƙa'idatul ikrahi An yi togaciya ga ƙa'ida ta tursasawa, alƙatlu, wanda ya shafi na kisa, wala yubahu bihi wannan baya halasta ba halasta da shi idan mutum zai rasa ran shi ne an halasta mishi ya faɗi kome na kafirci don ya tsira da rai ad-durusul mustafadatu min al-hadith darusan da zamu amfana da su a wannan hadisi malai yace la yuhasabu illa ba a yin hisabi face sai ga ba a Allah bai yin hisabi ga kowane mutum face wanda al-mu'tamidul alimu bil hukm wa al-mu'tamidu Allah bin hisabi sai ga mutumin da ya yi da gangan al'alimu bil hukum wanda yana sane da hukuncin abu ya yi da gangar kuma ya san hukuncin kuma ya yi nufin haka bisa ganganci to wannan kam Allah zai mai hisabi ɗan tagarya ya rage shi da Allah na biyu mun fahimci ruf'it taklif an ɗauke nauyin shari'a anil muhti'u ga mutumin da ya kuskure wannasi da mutumin da ya manta walmukrah da wanda aka aka tirsa aka tilasta shi aka tirsasa masa akan dole na uku haythu yakunu alqasd yaqa'u taklif haythu duk lokacin da yakunu alqasd ake nufi ke kasancewa yaqa'u taklif to wannan nauyi ma na hawa kan mutum ma'ana duk lokacin da mutum zai dauka nauyin hukuncin shari'a to a wannan lokacin kuma maganar nufi ya shigo kun gane ma'ana idan akwai wurin da zaka iya zartas da hukuncin shari'a ba lallai bane ba kace kan za a yi ba kana da hanyoyin da zaka iya fita to a nan lokacin baya halasta kun gane sau nauyin shari'a na kanka kai amfani da wannan daman ka fice na hudu la yubahul qatl fil ikrah baya halasta a kashe mutum akan tufsasawa kuma ba halasta maka ka tsayu a kan halassun abu alhalin za a kashe ka sai dai wasu suna da ƙarfin imanin da ko kashe sun za a yi su kuma ba su saki na san tsoho dattijo da aka ba mu labarin shi makwabciyarmu take gaya mana zangon kataf suke 1992 ko 2002 ne aka yi rikicin zangon kataf din nan ya fito suna ce mai no shari'a yana la ilaha illallah tsoho ne sosai yaran arnan nan suka dauki adda suka datsa mutumin suna duka ya ce wallahi ba zan duka ma'ar ne ba suka ƙara saran shi suna duka ya ce wallahi ba zan duka ma'ar ne ba haka suka kashe shi wallahi tun yana faɗi yana wallahi ba zan duka mu arne ba wallahi ba zan sunkuya mu arne ba wallahi ba zan duka mu arne ba haka Allah ya dauki ranshi kuma haka zai tashi ra alkiyama eh ko baki ce insha Allah ba haka Allah zai tashe shi haka Allah zai tashe shi wani yayi nufin hawa aikin haji yayi ihrami komai ya taka rakumin shi yana hawa rakumin ya tutsu ya je hoshi kawai sai fado ta kai sai wuyan shi ya kare teros aka zo aka ce za a mai wanka a kara annan sulasin ce a ai wannan likafanin ma ku rufe shi da ita ya za a yi ce fa innahu yuba a fi yau malkiyamaci mulabbiyan za a tashe shi ra'al kiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan haba ka je ma Allah da wannan ai ka san gidanku wallahi ji arƙin aljanna nake gaza wai ba gaɗan siyasa mara wayo ba wace sai kayi sai jeho kuɗi ko ba ku gani Allah sai kayi ƙaran ma'aukaci kuma ya san ba a san shi amma dole ba da kuɗi wale ka je ma Allah ma da aljanna za ku ce na gaya muku insha Allah amin ya rabu amin ya Allah abu na biyar a shari'atu tasiru ma'a ɗabi'atul bashar shari'ar musulunci tana tafiya tare da ɗabi'an mutane shari'ar musulunci tana tafiya tare da ɗabi'an mutane ta me ɗabi'an ki daga cikin ɗabi'unki akwai mantuwa akwai abin da kika ga dole kikan yi kwana to sai shari'a ta rinka bin ki yanda kike in kin manta aka ce an yafe in an matsa miki an kaba saboda an san haka Allah ya halice ki ba kuma zaki iya sabawa ba alhamdulillah mun samu biyu ko za mu iya ƙara ko guda ɗaya ko za ku je ku yi to kaifa nurabbi auladana to ni ban san da kuka tsaya ba ashirin da biyar ashirin da biyar ba kai ma rabin littafi ba ke ashirin da biyar ashirin da biyar ashirin da biyar to ina ne na farko talimul auladil qur'anil karim idan ana so yaro ya ragarta a ciriban shi a rayuwa malai ce talimul aulad ko yadda yara alqur'anil karim alqur'ani mai girma an gani kun ga wurin na fa nabda'u bi suratil fatiha dan haka sai mu fara koya ma yara suratul fatiha kaman kuna surutu ba ba ku gani ba kaman bugu da to ku duba sai mu ci gaba shafi na 25 a irin na hannuna 25 inje in tafi na talimul auladil qur'anil karim ko yadda yara alqur'ani mai girma فنبدأ بسورة الفاتحة نظام فارا مثل سورة الفاتحة والسور القصيرة da surori gajeru marasa tsawo wa hifzi sannan a koya musu haddan attahiyatu lillahi as-salawatu har zuwa ƙarshe a koya musu wannan li ajli sala kuma za a koyar da su wannan ne domin yin sallah saboda sallah ita ce farkon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam mana a koya ma yara aikace aikace addinin musulunci kuma ita ce ƙarshe abinda ake ma musulmi ban kwana da ita duk wanda ya mutu hakan mai sallah ko ya ce akwai a yara sallah tun suna yin shekara bakwai a buge su sun kai shekara goma ba su saboda in ba a gaya musu jiki magayi ba kasu je su ci bugun Allah gara ke ki buge su a nan su iya aka a ce Allah ne zai buge sa mala'iku su buge shi da kansa to sun shiga uku an gane ko rashin kiyaye sallah na janyo azaban kabari Allah ka shiryar da mu da ‘ya'yanmu wa anna ta ni fana ya share na'am wa annu wa annu khassisa lahum kuma mu kebance musu mualliman wani mai koyarwa mu kebance musu wani wanda zai rinka koyar da su litajwid da tajwidi wa hifdhul qur'an da haddan alqur'ani wal hadith da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mu ba za mu iya ba kenan abu na ku tashji'ul aulad karfafan yara a karfafe su ala salatil juma'a akan zuwa sallan juma'a wal jama'ati da yin zuwa sallan jam'i fil masjidi a masallaci wara'ar rijal in sun je su tsaya a bayan mazaji sai dai kuma irin yaran mu kila malam ba nasu ba ka yaran su ma wallahi sun fi kinji yaran larabawan nan ba ai ba su ji in sun ji tsaya kan titi za su suna buga kwallo kuma su a doka ko ke kika haife shi ba za ki bige shi ba shi yasa ma ni na gode ma Allah da ni ba balarabe bane a zamanin nan alaka ya fada ya kinji karara ce bara a mu canza su muke wallahi casa su muke Allah ba kowa mu san su bane amma in ta kai a casa su karban su muke saboda su da kyau gobe za gaba za su gode mana ko kuma yan kun yan ajabotas din ne eh alaikum salam mu yaranmu ba ba ba su tashi da wannan sandarewa ku yi musu nasiha ku ja su a jiki ku tausaya musu ku yi musu kyauta ku lallashe su in ya kama za a rikida yaro ki rikida shi ki canza shi da kyau ya san ya amsu yes yana ciki ba wani abu da haka zai zama mutum haka zai zama mutum mu wa mu shagwaba ya'yanmu su zamto wasu rabaɓura a'a an fahimta ai oho ko bai muku daɗi ma ma na faɗa a eh to na ga kun wani zugun kaman gidan mutuwa a na faɗan ala usman ana canza yaro in beji kaga yaro mara jiwa ya kaza za da wani masallaci sunan da muke musu tarawihi 'ya'yansu na ce ba za mu shirya ba kuma 'ya'yanku a gida me yasa na ce wallahi da bulala za mu zo duk yaron da isa bulala to ku bar su can cikin ganye da satellite ku ta ta fama in sun ga dama sai maka daddy don't be stupid ka ce i'm sorry duk ku tafi suna yi ko ku sani bane suna yi kisa wata ran da suka addabe mu a masallaci ne tana sai a suka kiji na ce a toshe mu kofan baya din na zane su kuma uwayen uwayen da ubannin na wurin nace musu gobe duk wanda ya ji zafi ya bar dan shi a gida kafa ya sace sai ga suna godiya Allah ya bala yaran mu sun canza nace dama yan iska kuka so su zama ba aba ku nuna mu wai a Najeriya ma zaka shagwaba yaro wannan kasan da wata rana ya zama liability kawai ya zo ya zama wani talalabuwa ya kasa tsayuwa da kafan shi da ka mutu yaro ya zama wani awawa gabo ina ai danka ya zama in za a balle za a zage damtse a hanya ya zage a daku shi ma a gane cewa ya ginu ma bai muku daɗi ba ku ji ya aka na taso ni ban taso na ga wallahi cuɗa mu ake yin ba in muka yi wa daidai ba kuma training ɗin mu kenan mu shi yasa kuma alhamdulillah mun taso ba mu shakkan kowa duk wanda kaga mun kyale wallahi kawai ci muka mai ba dai tsoro ba na rantse da Allah in ka bare mana mu ta kure za mu bare maka an riga an murza mu mun riga mun nuko mun gane ba wanda ke rike wani sai Allah in kika bar dan ke daga ke ne gatan shi ran da baki nan ya sha wuya wallahi ku koya musu ko kuna da gata ku ba su ku kyautata musu ku yi musu kyauta ku ja su a jiki ku ta musu abin da za su ji daɗi amma wallahi in sun laifi su san su ji a jikinsu sun yi laifi in ba su so maganan ba kuma na faɗa a to na gani kuna wani furi da idanuwa me ya shafan wallahi na faɗa wanda ya ji zafi shi ta matse ma wata lattufi finus kun gani ko ga abinda nake faɗa nan mamala ya kawo ya ce a koya mishi sallan juma'a da na jam'i a masallaci a bayan maza a nan ne ya kawo da na tsaya idan yara ba su ji maimakon a kora su baya su ta wasa a sasa tsakankanin manya yana da amfani zai hana su wasan zai kuma ana su zai sa kuma su koyi sallah sai dai kuma matsalan da ake a ciki shine yanzu manyan ba su iya sallan ba wani yaron ma da ke zuwa islamiyya dan ajibi ya fi baban shi iya sallah kajin da kuma za a samu matsala ni na je gombe makarantar da malami daura ya assasa na masu musulunta na gansu da yawa na ce ma masu makarantar yawansu yanzu duk waɗannan musulunta suka yi suka ce aha ai makaranta ta rikide malam ta zama na kowa da kowa na ce to aka yi lissafi ya kwace suka ce wanda suka musuluntan da yake suna zama a gidaje ne sai ga shi kafin ai wata biyu wanda ta musulunta esther a da yanzu ta fi amina iya sallah ku yaƙuri akwai amina a cikin wanda ta musulunta ta zo tana gyara ma haifaffun musulmai sallah kuma an motsi don maganan ban za ki ce mata wai tubabbiya wani tuwa ba ki iya sallah ba ke ce ma ai tubabbiyar kike bukatan tuba magara ita ta riga ta tuba to daga nan ne fa mutane suka dinga artowa masu musulunta sun fi su ya sallah to ina ruwan Allah shi ilimi ne in ka nema Allah ya baka ilimi yafi komai daraja ku ji maganan nan ku ji maganan nan ilimi yafi komai daraja amma babu abinda Allah bai ruwarsa kamar ilimi in ka ga ba a baka ba baka neme shi ba amma in zaka nema sai an baka daidai da abinda aka so ka da shi to kuma inda zuciyarka na da kyau iya abin da aka baka nan zai iya kai ka aljanna ko da alifin ba'un ne tsarkin zuciya da nema ake yi wattalattu mala yace da yin laushi da lallashi fi nusina a cikin yi musu nasiha lahum gare su in aqta'u in sun yi kuskure fala fala nuz'ijuhum kada mu mu tsoratar da su wala nasrahu bihim kada mu musu tsawa li Allah ya turku sala domin kansu ba sallah wala atamu ya zamto mu kuma sanadiyan wannan mun yi laifi ba da zalika bayan wannan tsoratar da su din da muka yi an gane sai sa nace an ciza a me a hura na karshe ta'widil aulad koya ma yara sannu a hankali shine ta'wid kar a jibga musu sannu a hankali a koya musu asom azumi karki ce to yau kai da abinci sai an kira sallah in ya su make ma baki bacin abincin magariban kina asibiti sai ki ce mishi to yanzu zuwa break kai awa uku an gama break ta kara ma awa daya a hankali har yazo ya iya yace kaman misalin azumi munzu sabi'a tun daga lokacin da suke shekara bakwai ya ta'awwaduhu ya zamto suna domin su saba da shi inda albuluk a lokacin da suka kai shekarun mallakan hankalinsu yana ganin dai mu ɗanci birki ana alhamdulillah ko amin ya Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم ko da kuna ciro wancan ba na gama gariban ne kamanta kusa ku yi haƙuri ne mako mai zuwa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah